Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Bayan sallama da watan kunanan lahiya Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. akan yadda mazamna wasu yankunan jihar Zamfara ke ikirarin biyan 'yan bindiga kuɗin kariya domin su zamna lahiya. Na baya-bayan nan su ne mazamna ƙauyen garin Goga a ƙaramar hukumar Muradin, inda 'yan bindiga suka tilasta musu biyan naira miliyan 20 don su bar su su zamna lahiya. Muna tahe da bayanai akan wannan hali da ake ciki a jihar Zamfara. kuma kamar kowace ranar Juma'a muna tahe da labaran da ke kunshi a cikin jaridar Aminiya mai hita yau. Wakilinmu a jihar Zamfara ya yi mana cikakken ƙarin bayani kamar haka.
Sunana Shehu Umar, ni ne wakilin jaridar Daily Trust a nan Zamfara. Wannan abu ba sabon al'amari ba ne a jihar Zamfara, da ma wasu yankuna na jihohin da ke makwabtaka da ita irin su Katsina da Sokoto. kuɗin fansa da ake ko kuma haraji da ake ɗora ma gari ga baki ɗaya ya fara ne a 'yan shekarun nan da suka wuce kuma a jihar zamfaran ba gari ɗaya bane ba ko wani yanki kusan ɗaukacin duk ƙananan hukumomi goma sha hudun nan da suke fama da wannan ta'asa ta 'yan bindiga suna cikin wannan matsala a 'yan kwanan nan mun sha ba da rahotanni kan abin da ya faru a garin moriki na ƙaramar hukumar zurmi inda shi wannan fitaccen ɗan bindiga ko kuma da ake kira Bello Turji ya sanya haraji ga daukacin garin mulki ga baki ɗaya na miliyan ashirin cewa sai sun biya waɗannan kuɗi miliyan ashirin za a basu su zauna lafiya. Su mutanen wannan yanki ko kuma gari da ma sauran mutanen da ke zaune a garuruwan da waɗannan 'yan bindiga suka suka addaba sun san ko su wane ne waɗannan 'yan bindigar babu shakka in suka yi barazana a kan gari to saba ma alkawarin da aka ɗauka tare da su kan iya jefa garin cikin matsala. Shi yasa hankalin al'ummar garin ya tashi suka gaya za su yi su tara waɗannan kuɗi don su biya su fanshi kansu. Akwai abin da ake kira harvest levy ma'ana za ku za ɗora muku haraji cewa to ku biya waɗannan kuɗaɗe ku je ku girbe amfanin gona. To amma shi Bello Turji sai zo da wani sabon salo abin da ake kira protection levy ma'ana an ɗora muku haraji ku biya ku sai a baku kariya kuma to sun tara waɗannan kuɗi kamar miliyan goma kamar yadda mazauna garin suka shaida mu a rahotannin da muka yi a kwanakin baya shi belatorjin ya turo da wakilan shi bayan an karɓi kuɗi suka kira suka ga ko kuma aka gaya mai cewa ai miliyan goma ne ba miliyan ashirin ba sai ya ba da umarnin a kame waɗanda suka je suka kai waɗannan kuɗi ba su cika sannan a ƙaramin hukumar maradun ita karan kanta 'yan bindiga sun aza wannan haraji a wani gari da ake kira gidan goga sannan ba ma gidan goga kaɗai ba ma irin yankunan anka gidan gogan nawa aka ce su biya miliyan ashirin kuma sun biya eh sun tara sun ba da kamar yadda rahotanni suke cewa kenan dai shehu waɗannan kuɗaɗe da 'yan bindigan nan suke tursasa ma talakawa biya sun maka su gida-gida abin ya zama kashi-kashi kenan kwarai kwa haka abin yake haja dan akwai za ki ga wani garin an ɗora mai sai kun biya waɗannan kuɗaɗe za ku je ku yi noma kuma in kun yi noman ma sai kun biya wasu kuɗi ku yi girbi wani garin za ka ji an ce to ku biya waɗannan kuɗaɗe in ba haka ba za mu kawo muku hare-hare wani garin kuma za ka ga an zo an ɗauki mutanen garin ne an kai su daji an ce sai an biya kuɗin fansa sannan za a anshe su.
Gwamnatin jihar Zamfara akwai wani ƙoƙarin da take yi akan wannan hukumomin tsaron yankin me suke yi domin ganin ba a yi yadda su 'yan bindigan nan suke so ba.
gaskiyar magana da wuya ka ji gwamnati ko kuma jami'an tsaro sun ce uffan game da wannan abu ba za a ce ita gwamnati bata san abin da ke faruwa ba ko su kansu jami'an tsaron ba su san abin da ke faruwa ba amma zai wahala ka ji sun yi magana sai dai su jama'a gari kokari suke yi su ga cewa sun biya shi don su zauna lafiya saboda gudun abin da zai je biyo baya duk waɗannan abubuwan sun sha faruwa kuma duka ƙananan hukumomin nan na zamfara goma sha hudu galibin su ba dukkan su kusan dukkan su suna fama da wannan matsalar sai dai matsalolin sun fi ta'azzara a wasu ƙananan hukumomi fiye da wasu.
Shehu Umar kenan wakilinmu a jihar Zamfara. Barista Mudassir Alkali Kasimu lauya ne kuma ɗan gwagwarmaya a ƙungiyar kare hakkokin ɗan Adam ta Human Rights Network a jihar Zamfara. Na tuntuɓe shi ko akwai wani ƙoƙari da suke yi ta ɓangarensu don jan hankalin gwamnati kan abin da ke faruwa da talakawan jihar da ke biyan 'yan bindiga kuɗin kariya don su zamna lahiya?
Abin da gwamnati bata san ba shine za ka an karar da ita ka farkar da ita ga cewa ga abin da ke faruwa domin ɗaukar wani mataki wannan abun ya zama ruwan dare domin wannan abun na bandit su azama garuruwa kuɗi sai an ba su kuɗi sannan a je a zauna lafiya ko a je a shiga amfanin gona ba abu bane wanda a ɓoye wanda ake ci a gwamnati ba san da shi domin za ki ga cewa wasu ma jami'an gwamnatin waɗanda suke cikin gwamnatin in kamar gari ruwan su an kuɗin al'ummar garin suna zuwa gurin su domin neman taimakon cewa su ba da nasu abin da za su iya bayarwa domin a haɗa wa'annan kuɗin aje a kai musu sai abin da gwamnati bata sani bane ake ce a faɗa mata in jami'an gwamnati sun sani kuma a garuruwan su ana yi kun mu ba mu da wani abu da za mu iya cewa mu je mu sanar da gwamnati cewa ga abin da ke faruwa domin a ɗauki mataki gaskiya wannan mu mun ga cewa kamar ɓanna mu kanmu lokaci ne za mu yi mu wahala kanmu ko dai mun je mun gaya mata babu wani mataki da za ta iya doka domin sun san ana yi a garuruwan su din ma an aza waɗannan kuɗaɗen kuma sun basuwa wasu suna nan yanzu haka suna kan haɗa kuɗin na da za su basuwa kin ga wannan abubuwan ko mun yi gaskiya bannan lokacin ne kawai zamu wa kan ajiya ajiya mafi yawanci zaki ga idan an haɗa waɗannan kuɗaɗen an ka kai ma waɗannan bandit har yanzu ba a kai ƙarshen matsalar ba domin idan kuka haɗa kuɗi kuka basu kamar kun buɗa musu hanyar su san kuna da kuɗi ne don kuna ba su wasu ɗai daga cikin su ma wasu za su iya zagayowa sai su ce muku ai su ba su aka ba ba ba su ma san an yi ba don haka wallahi zaman ku lafiya ku haɗa kuɗi ku ba su to mu abin da muke gaya ma mutanen nan da haka nan tun da gwamnati ta kasa ɗaukar mataki irin haka nan in har ta ji sun ji za su iya ajiya wallahi gwanda su bar garuruwan nan nasu shine kawai ga mafi a gare su su ɗaga ma gudun.
kenan dai babu wani abin da za a iya yi game da wannan al'amari.
ajiya wannan abun gaskiya muna ganin babu wani abu da za a iya yi talaka babu wani abu da zai iya yi mu ma karan mu dangane da wannan gefen hajiya mu ganin muka duk abubuwan da muke tunanin mu yi ba wani abu da za mu iya yi gwamnati ba wani alat ɗin za mu yi ba ni dangane da wanga al'amarin ta riga ta san ana abu ta yi kokarin ta hana ba da waɗannan kuɗin kuma amma ba ta hana su waɗannan banda su zo su aikata abin da suke son aikatawa ba to ke ga shi kuma mutum wanda aka ɗauki ɗan uwan shi ba zai iya ɗan uwan shi a dami da kai cikin ba ko kuma za su fasa haɗa kuɗi su kai domin a basu su zauna lafiya ba domin ita gwamnati ta kasa ɗaukar wannan matakin da zai sa mutane su zauna su samu salama a garuruwan kin ga mu babu abin da zamu iya yi hajji a wani.
Barista Mudassir Alkali Kasimu kenan lauya kuma ɗan gwagwarmayar kare hakkokin ɗan Adam a jihar Zamfara. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiya trust ko a twitter.com slash aminiya trust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast, Google podcast, Buzzsprout, Spotify da kuma TuneIn Radio. Har wa yau kuma ana jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Da Unity FM Radio a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3. Da Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 90.1 da kuma Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3. Kan wannan batu na yadda talakawa ke ikirarin biyan 'yan bindiga kuɗin kariya a jihar Zamfara. Abokin aiki na Muhammad Awul Suleiman ya tattamna da na hannun daman gwamnan jihar ta Zamfara. amma kahin nan ga Salihu Makera, editan jaridar Aminiya da kunshin labaran da ke cikin jaridar mai hita yau Juma'a.
Babban labarinmu na wannan mako shine mai taken dalilin da Atiku da Tinubu da Kwankwaso da Obi suke robin kama jihohin Kano da Legas da Rivers. Har yanzu burina bai cika ba in ji sarkin Misau. Sannan akwai ganawa da dattijon da shekara hamsin zaune da iyalinsa a tsakiyar kogin Zaria. a filinmu na tseren shiga asarar kuma mun kawo gimbiya cici ne mace tilo da ke son ta gaji buhari sai zargin cin zarafin aisha buhari ko ta tura ɗalibi gidan yari sannan gwamnatin tarayya ta fara ba wa maza hutun jego na mako biyu martanin speto jan kan hukuncin ɗaurin wata uku da aka yanke masa sannan 'yan sanda na yin biris da har-haren da ake kai mana inji magoya bayan jam'iyyar nnpp babu wanda ya kawo mana rahoto in ji 'yan sanda su suke kitsa abinsu in ji apc sannan abin da ke kawo yawaitar gobara a lokacin sanyi a wata tattaunawa da muke da kwamandan 'yan kwana-kwana na abuja akwai kuma labarin uba da ɗa da ake kama da laifin yi wa ya kuma kanwa ciki sai filinmu na dandalin nishaɗi falo ɗorayi makerin da ya zama darakta kuma jarumi idan muka kuma ƙasashen waje kuma wata 'ya ga ayatul lakam na Iran ta buƙaci ƙasashen duniya su yanke hulɗa da Iran ɗin. An samu ƙaruwar musulmi a Birtaniya da Wales. Sannan an kama gungun masu safarar hodar Iblis a Dubai. An kama waɗanda kuma ake zargi da bayo 'yan tawayen kamaru kuɗi. A shafinmu na al'ajabi kuma birrai ne suka yi dabdala. Suka cashe a tsakiyar wani birni a ƙasar Thailand. Sai kuma mata da ta kashe kishiyarta akan tsire yayin da kuma wani ya kashe abokinsa a kan yaƙi siya masa giya. A wasanni kuma mun duba zagaye na biyu yadda Senegal ta fitar da Afirka kunya a gasar cin kofin duniya ta bana. Sannan gasar ƙwallon zaman lafiya a kudancin Kaduna ta kankama.
Editan jaridar Aminiya kenan Salihu Makera. Kar ku sake a ba ku labari, don haka ku nemi jaridar Aminiya a yau Juma'a. Yanzu ga Muhammad Awal Suleiman da wani jami'in gwamnatin jihar Zamfara game da ikirarin biyan 'yan bindiga kuɗin kariya da mutanen jihar ke yi.
Sunana Zailani Baffa kuma ni ne mai ba ma gwamnan Zamfara shawara akan harkokin da ya shafi kafafen yada labarai da kuma 'yan To gaskiya issues ɗin da ya shafi security ya kamata kai magana da kwamishina na security su suke shiga lunguna da duk lokacin da muka yi sulhu da komai da abin da ya entail duka yana da wayannan details din. Yawa what I do know shine we are fighting bandits mun yi maganar sulhu an yi sulhu da su lokacin an zauna aka hana sulhu da duka zaman muka janye yanzu kuma ana fighting din su seriously so efforts da police suke da efforts da soja suke yi wayannan we can tell you mun sani sannan kuma inda muka yi nasarori mun sani da aka kama informants duka mun sani ma irin wayannan abubuwa ta ji an ce ƙauyawa sun yi wani zama da bandits ko bandits sun iyo kansu sun zauna sun sa musu doka ko na abu to gaskiya ban san wannan ba sai dai watakila ko commissioner of security ko kuma ppro na police sun ka same shi yanzu alal misali tunda ka ce kai baka da labarin waɗannan abubuwa da suke faruwa su kuma mutanen gari suna cewa akwai waɗanda suke ma a cikin gwamnati wanda suke asali yan asalin wasu daga cikin ƙauyukan idan irin wannan ta faru sukan yi magana da waɗanda suke cikin gwamnati da suke cikin birane su ma su aiko nasu kasan na ba da harajin amma duk da haka ko ta bayan fage ba ku taɓa jin wani labari irin wannan ba su kawo kasansu su ma su bayar wallahi ban jin wannan labari ba sai a bakin ka ka san abin da ka sani shi za ka yi magana a in akwai wayansu wanda suke cikin gwamnati suna ciki watakila da ya kamata su zama ga wani da wani suna daga cikin wayanda suke zama da bandits har su biya su wani haraji ko wani abu.
Muhammad Awal Suleiman kenan da Zailani Baffa mai bama gwamnan jihar Zamfara shawara kan harkokin yada labarai da kuma abubuwan da suka shahi 'yan jarida. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokin aiki na Muhammad Awul Sulaiman da wakilinmu a jihar Zamfara Shehu Umar. Da waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma editan Musagir Kano Sale, ni Halima Jimarauke Sallama da ku, ku huta lahiya.